الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ci gaba da karatu a wannan safiya mai albarka ranar lahadi wanda ya zamo 21 ga watan almuharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 28 ga watan bakwai miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara 2024 a za mu gabatar da karatu na uku a cikin wannan littafi mai albarka mai suna misbahun rawi في علم الحديث wallafar babban malami الشيخ علامة السودان عبد الله بن فودوي رحمه الله تعالى Allah ya ji kansa da rahama a satin da ya gabata mun mun shiga muƙaddima wanda a yau hawa yau dai ci gaba ne dangane da abubuwan da shi malam yake kawo waɗanda suke da alaƙa da muƙaddima ta littafi a darasin da ya gabata ya yi bayani akan ta'arifin hadis ko kuma ta'arifu ilmin hadis wato shi wannan fanni menene ma'anarsa daga bisani sai bayani akan wasu mustalahat kamar su albatan sanad alkhabar alhadith al'asar sannan kuma ya sake dawowa ya yi mana bayani akan maratibul muhaddisi a matakai na malaman hadisi daga kaza da ya kawo almusnid ya kawo almuhaddis haka ya kawo alhafiz akwai wanda malamai ke ambata a wanda shi ne cikon da hudu shi ne na ƙarshe gaba ɗaya wasu ce alhakim wasu ce amirul mu'mini na fil hadis wanda shi ne mataki na ƙole gaba ɗaya da in mutum ya kai wannan mataki to abin da bai sani ba a ɓangaren hadisi ba ya da yawa kaɗan ne ne shi ne irin su al'imamul bukhari suke a kansa su al'imamu malik su al'imamu ahmad ibn hanbal wadaka su sun wuce makami na al-huffaz tumal ya ce wadu'u ilmi hadithi wa ahammul musahimi na fihi shi ne abin da za a yi magana a kansa yau وضعه للرام هرمز نمي مع حاكم يلي أبو نعيم ثم الخطيب مرجع الرجال من بعده عليه كالعيال حتى تناهى لبن الصلاح فلاح في يديه كالصباح والنووي والزركش العراقي على مراقيه الجميع راقي أنواع علم الحديث أنواعه زادت على تسعين ثم الحديث عند الأكثرين ثم الحديث عند الأكثرين إما صحيح أو ضعيف أو حسن بل متواتر وآحد زك مالك sai bayani dangane da wanda ya fara rubutu akan wannan sha'ani na ilmul hadis wane ne ya fara aza wannan fanni to shine ya ce wadi'uhu malamin da ya fara aza wannan fanni to shine mala ya ce sunansa ko ana masa numi ana jingina shi lirrama hurmuzi wato aibeni suba a ce arrama hurmuzi abinda ake masa wato nisba da shi kenan da ita wato ya shahara haka malamai ke ke ambatonsa da shi amma sunansa alƙaɗi abu muhammad da wannan ya fi shahara arrama hurmuziyu arrama hurmuziyu wannan shi ne ya fara rubutu akan abin da ya shafi anwa'u ulumil hadis wanda ya rasu tun wajen hijira na da 360 360 ya bar duniya kaga a cikin karni na hudu kenan wanda ya rubuta littafi akan wannan fanni ya samai suna da al-muhaddisul fasil al-muhaddisul fasil to a ciki ya tattauna a kan sha'anin mustalahul hadis a to da ya rubuta wannan littafi sai ya zamo abubuwan da ake bukata ba komai ya kawo ba kamar yadda alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya faɗa a littafinsa nuzhatun nazar شرح نخبة الفكر a ciki ya tabbatar da wannan cewa shine farkon musannifi wanda ya fara rubuta littafi akan sha'anin mustalahul hadis sannan kuma wannan littafin shine ya wallafa al-muhaddisul fasil to sai ke cewa lakinnahu lam yastaw'ib sai dai bai game abubuwan da ake bukata ba wato akwai wasu abubuwa a gefe ya bar su a baya wanda kaga kenan littafinsa kadai ba zai isa wato a dinga amfani da shi a wannan fanni ba kenan akwai bukatar wasu waɗanda za su zo baya su ba su ci gaba da aiki to bayan ya wuce sai aka samu al'imamul hakim annisaburi rahimahullahu ta'ala abu abdullah abu abdullahi alhakim annisaburi shi kuma shi ya biyo bayan wancan shi kuma ya rasu hijira na da 405 eh saboda haka ya biyo bayan arama hurmuzi arama hurmuzi an gane ko? to a da ya zo shi alhakim ya rubuta nashi littafi wanda a wancan satin ba mu yi magana a kansa a kan wannan littafin nasa a wanda ya sa masa suna da ko ya shahara da abin nan ya shahara da suna da ma'arifatu علوم الحديث معرفة علوم الحديث wato a ciki ya tattauna akan abin da ya shafi shi anwa'u na hadisai wanda za mu karanta su a cikin wannan littafi mai albarka na shi a shehu abdullahi rahimahullahu ta'ala to da alhakim ya biyo a bayan shi a rama hurmuzi bayan ya rubuta wancan littafin to shi kuma bai yi abin da ake kira da a tahzibu wa tartibu ba wato bai jeranta anwa'u ɗin yadda ya kamata ba sannan bai rairaye ba shi alhakim kenan to hawaye kaga kenan ana da bukata da wani rubutu ana da bukata da wani rubutu to ana nan baya gare shi sai abu nu'aimin shi kuma biyo baya al'asfahani da littafin hilyatul auliya shi kuma ya rubuta littafi mai suna abin nan ya rubuta littafi mai suna al-mustakharash al-mustakharash to a cikin wannan littafin shi kuma ya tattauna abin da ya shafi nau'uka na hadisai da sauran mustalahat al-mustakharash to shi ma dai rubutunsa bai wadatar ba bai wadatar ba saboda akwai abubuwan da shi kuma ya bari duk da ta fuskar tartibi da tahzib kamar za ka ce ya ɗara shi alhakin ɗin amma da ya zo sai ya bar wasu abubuwa saboda yan baya kam taraka al-qadimu lil kam taraka al-awwal lil qadim lil hadis ko kam taraka al-awwal lil akhiri to ana nan bayan ya wuce sai aka samu al-khatib al-baghdadi shi kuma al-khatib al-baghdadi al-khatib al-baghdadi da yazo shi kuma sai ya rubuta littattafai guda biyu akan wannan fanni littafi na farko yana bayani akan abin da ya shafi ƙa'idodi na riwaya na riwayar hadisi ya sami suna da alkifayatu fi ilmin riwaya sannan daga baya sake rubuta wani littafi akan ladubban riwaya da marwaita ya sami suna da aljami'u li akhlaƙin rawi wa sami wato littafi ne wanda ya tattara ɗabi'u na malami malamin hadisi da kuma ɗalibi to da ya zo waɗannan littattafan nasa sun ba da gudunmawa ƙwarai-ƙwarai da gaske a wannan fanni wanda shi alkaɗibul bagadadi ya rasu hijira na 463 tunda an ce ya biyo bayan abu nu'aimin ko to ya rasu hijira na da ɗari hudu da sittin da uku to da ya zo daga nan duk wani wanda zai zo baya sai zai yana dogara ne akan littattafansa shi al-khatib al-bagadadi wanda shekara ɗaya suka rasu da ibn abdulbarri shekara ɗaya suka shekara ɗaya suka abin nan wancan na wannan yankin wannan na wannan yanki to bayan al-khatib al-baghdadi ya wuce a wayannan littattafan nasa har shi al-hafiz ibn hajar yake kawowa daga wani malami al-hafiz abubakar ane masa laƙabi da ibn nuqba ibn nuqta yake cewa kullu man ansafa duk wanda zai yi adalci alima annal muhaddisina ya san cewa malaman hadisi ba'da al-khatibi bayan al-khatibul bagadadi to iyalun ala kutubihi suna dogara ne gare shi akan waɗancan littattafan nasa guda biyu to daga kansa sai aka yi ta samun malamai suna ta biyowa baya da rubuce-rubuce to shi ne abinda malam yake faɗa a cikin waɗannan baituttuka cewa wadi'uhu lirrama hurmuzinumi wanda ake jingi ana jingina ana jingina shiga rama hurmuzi to wadi'uhu shine ya aza wannan fanni ma'a hakimin wato tare da hakim da ya biyo baya gare shi yali shi yake biyowa bayan alqadi abu muhammad sai abu nu'aimin ko to ma'a hakimin yali abu nu'aimin ma'a hakimin tare da hakim yali abu nu'aimin abu nu'aimin shi kuma al'asfahani yana biyowa baya gare shi summa al-khatibu kaji sannan al-khatibu al-bagdadi marji'ur rijali shi kuma shine makoman mazajen mazajen masu rubutu a wannan fanni eh saboda man da duk wanda ya zo bayan shi al-khatibu al-bagdadi to alaihi kal iyali ya zamo kamar iyali ne gare shi ma'ana masu dogara zuwa gare shi kamar yadda iyalu fulanin suna koma zuwa gare shi ta fuskar al'amuransu na bukatu na rayuwa sau da haka ‘ya'ya ba sa wadatuwa daga barin mahaifinsu to haka waɗanda suka zo bayan shi al-khadibul bagadadi ba su iya wadatuwa daga barin littattafansa waɗancan littattafai guda biyu الكفاية في علم الرواية الجامع لأخلاق الراوي والسامع ضد شيء الحافظ ابن حجر أو نسخة داك aka buga littafinsa na zuhatun nazar ya yi dabtinsa da aljami'u li'adabi shaikhi wasami to daidai abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne to shi ne ce man ba da wanda ya zo bayan alhadibul bagadadi alaihi kal iyali ya zama kamar iyali gare shi to shi ne abinda shi wancan ibnu nukuba yake faɗa cewa dukkanin wanda ya adalci to ya san cewa malaman hadisi da suka zo bayan shi alhadibul bagadadi to suna dogara ne ga littattafansa suna komawa ne ga littattafansa wato wani babban marji'i ne wani babban marji'i ne a wannan fannin to ana nan hatta ta na halibin salahi ko? to ana nan har lokaci ya zo ga shi ibn salah ibnu ibnu sala shi ibnu sala shi kuma daga bayansa ya zo yana daga cikin waɗanda suka zo daga baya wato hatta tanaha har wannan ilimin ya tuƙe ya kai ƙarshe zuwa ga shi ibnu sala wanda ibnu sala shine taqiyuddin abu amrin shi kuma ya rubuta littafi shi ma ma'arifatu anwa'i ilmil hadis ma'arifatu anwa'i ilmil hadis shi kuma sunan littafin sa kenan wanda shi ya zo shekara kusan 643 shekara 643 kaga ya yi jinkiri akan waɗancan malaman to da ya zo sai ya rubuta wannan littafin nasa eh kuma malamai da dama sun ɗauki wannan littafin sun masa hidima wato kamar yadda alhadibul bagadadi ya bayar da gudunmawa a wannan janibi to haka shi ma ibn sala ya ba da gudunmawa kusan dukkanin shi kuma waɗanda suka zo baya gare shi to matakalarsa suka takala suka ɗan yi abin da suka iya yi a nasu ɓangaren to shi ne yake cewa falaha ko fiye da sai wannan fanni da matsalawar hadisi ya bayyana gare shi ya fito fili shi ne falaha ya bayyana fi yadaiha a hannunsa kassa bahi kamar bayyana asuba wato ya fito da abubuwa fili ta yadda babu wata wahala a cikin wancan littafin nasa to abin da ya kawo kenan to ana nan sai malin yake cewa wannawawi shi kuma al'imamin nawawi abu zakariya ya hayabu da sharaf an nawawi shi kuma shi ya biyo bayansa wanda ya rasu hijira na da ɗari shida da saba'in da shida shi kuma da ya zo sai ya ɗauki littafin wancan na shi ibn salah wanda ya shahara da muqaddimatu bin salah to al-imam an-nawawi sai ya ɗauke ta sai mata ikhtisari sai ya takaita ta ya sama wannan ikhtisari nashi suna da al-irshadu to bayan ya rubuta al-irshadu kuma ya sake takaita wannan littafin ya sa mai suna da at-taqribu wat-taysiru li sunan al-bashir an-nazir wanda shi ne jalaluddin suyuti ya ɗauka ya yi masa shari ya sami suna da tadribin rawi ta wancan littafin ne da ta karibin nawawi wancan littafi ne na shi abu zakariya annawawi ya ɗauka ya yi masa wannan aiki to haka malamai ke aiki to bayansa sai mala yake cewa wazzar kashiyu shi kuma sai badaruddini muhammad ya shahara da azzarkashi shi kuma ya zo bayan al'imamin nawawi wanda ya rasu shi kuma hijira na 794 kaga ƙarshe-ƙarshen ƙarni na takwas Allah ya karɓi rayuwarsa shi kuma da ya zo sai ya rubuta littafi annukatu ala kitabi ibn salah shi ma sai ya ɗauke shi sai ya masa sharhi ya fitar da fa'idodi su kaga shi ne abinda sheku abdullahi ke faɗa cewa falaha fi yadayhi kasabahi saboda malaman da suka zo baya irin su shi abu zakariya annawawi da shi azzarkashi kusan littafin da suka ci gaba da yi wa aiki daga mai mai ikhtisari sai mai ainihin wato yi masa sharhi da sauransu al'iraƙiyu to sai abul fadl zainuddin abdurrahim al'iraƙi shi kuma shi ya zo baya bayan azzarkashi wanda shi ya rasu hijira na 860 daidai kaga shi ne na ƙarshe daga cikinsu shi kuma da ya zo sai ya rubuta alfiya sai ya ɗauki littafin ya waƙi da ya sa mata suna nuzamudurar fi ilmil asar wadda ta fi shahara da alfiyatul iraki fi ilmil hadis tana nan to wanda as-sakhawi ma ya yi mata sharhi mai suna fathul mugith ya yi mata sharhi haka kuma ana kiran akwai littafi da ya yi a tafsiratu wa tazkira duk da wasu na cewa dai alfiya ce a tafsiratu wa tazkira akwai wasu kuma na cewa a sharhi ne akan alfiyat sau Allahu alam haka kuma ya yi rubuta littafi a taƙayidu wal'idahu lima a taƙayidu wal'idah shi kuma ya yi shi ne sharhi ne akan muƙaddima ta shi ibn sala duka dai muƙaddimar da ita ce ake tawa hidima eh so a iya waɗannan maganganun za ku ga wato waɗanda suka fi taka rawar gani mutum biyu ne alkhatibul bagadadi da kuma shi ibn salah eh kusan rubutunsu shine mafi yawan 'yan bayansu suka zo suka ɗauka suna ta suna ta yi masa hidima to shine ya ce alama raƙihi akan matakan da shi ibn salah ya bi ya tattakala ya yi abin da yake na rubuta wancan littafi na muƙaddima nasa to aljami'u raƙin duk waɗanda suka biyo baya gare shi su ma wannan matakalan suka takala eh zaka ga duk wani wanda ya zo bayansa to zaka ga aiki yake yi wa abin da ya yi kamar waɗanda muka ambata shi al'imamin nawawi da kuma azzarkashi da kuma shi al'iraki kaga ba wanda bai yi ma littafinsa hidima ba to shi ne alamar raƙi hidin yana koma zuwa ga ibn sala akan matakalar da ya hau to aljami'u ko matattakalan da ya hau aljami'u dukkanin waɗanda suka zo bayansa ba kaminsa ba raƙin to wannan matakalan suka tattaka ma'ana dai sun dogara ne akan abin da abin da ya rubuta to wannan shine tarihi idan an ce kai tarihin ilimin matsalahul hadis wanda ya inda suka rubuta shi da tarihin rubuta shi a takaice to in kai wannan bayanin ya wadatar don shi malam ya takaita abubuwan ne ba duka ya kawo tun da akwai wasu malamai da dama waɗanda bai kawo ba irin su alƙadi iyad wanda shi ibn hajar cikin nuzhatun nazar ya ambace su wanda ya rubuta littafi mai suna al'ilma'u shi wannan alƙadi iyad kenan ko الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السمع wanda kaga shi ya rasu hijira 544 kaga shekhu abdullahi bai kawo shi ba haka akwai abu hafsin almayyani jiyu shi ma ya rubuta littafi da ya sa mai suna ma la ya sa'ul muhaddisu jahaluhu abinda ba zai yi a ce kana malamin hadisi ka jahilce shi ba da shi ma ya yi rubutu a kan wannan fannin wanda shi ma ya rasu hijira na 581 shi almayyani jiyu ɗaya daga cikin malaman hadisi to haka dai daga baya aka samu suka yi ta biyowa baya suna ta rubutu har allah ya kawo mu wannan zamani kuma har yanzu malamai ba su gushe ba suna wa littattafan shiri yawwa to kai ma a matsayinka na ɗalibin hadisi kai ma sai ka ba da taka gudunmawa to ka ji yadda mazaje ke aiki ana karatu kuma ana wa karatun hidima su ba ado suke yi da ilimi ba in suka yi ilimi to hidima suke wa ilimi ka wani littafi ko ka waƙe shi ko ka yi masa sharhi ko ka yi masa iftisari ko ka ambaci fa'idodinsa ko ka cika littafin abinda shi mai littafin bai kawo ba sai ka kawo wannan shi ne abinda aka rasa a yanzu shi ne yanzu babu kawai ilimi ya koma kawai hayaniya da bankaura saman mimbari mutum ya hau kawai ya surutu ya sauka shi kenan amma ina rubuce-rubuce na ilimi eh kaga babu to yanzu wannan rijalu da aka ambata kaga da ba su yi wannan aikin ba kaga to mu ilimin zai kawo gare mu kaga ba zai kawo gare mu ba to a tashi tsaye a yi karatu eh ya zamo karatunka ya fi ka yawa an gane yawa abin da kake karanta na fa'idodi to ana buƙatar ya fi yawa sama ga surutunka da sunan wa'azi ko da'awa ko nasiha eh to wannan abin da ake bukata kenan eh saboda ilimi yanzu ya koma kawai ga surutu ga baki daga rubutu ba to ba zai ma larabcin ma bai tsayi ba eh bale ayi rubutun anwa'u ilmi hadis to sai nau'i nau'i na ilimin hadisi mala yace anwa'uhu nau'ukan ilimin hadisi zadat ala tis'ina wato sun haura nau'i tis'in sun doshi ɗari kenan aga akwai yawa summa alhadisu to shi hadisi idan an ce alhadisi inda laksarina a wajen mafi yawan malaman hadisi in ma sahihun hadisin nan ko dai ka samu sahihi ne eh sanadan wa matanan au da'ifun ko kuma ka samu hadisin na yana da rauni au hasan ko kuma ka samu hadisin nan wato yana da daraja ta hasan wadda ita ke bima siha sai ce bal kai ba haka ba akwai nau'i na hudu mutawatirun akwai hadisin da yake mutawatiri wanda ya zo ta hanyar adadi da yawa wa ahadun akwai kuma wanda ya zo ta hanyar ahadu shine kishiyan mutawatir wanda adadin marwaitansa a tsabakatu ba su da yawa duka malam zai yi bayani a kansu daki-daki zukin ai olim an san haka daga malamai saboda malamai sun yi bayani sun yi rubuce-rubuce sun yi rubuce-rubuce to abin da ya shafi a shi nau'ukan ilimin hadisi su waɗancan malamai da muka ambata a baya wasu su so, ambaci haka kamar akwai wannan abubakar alhazimi wanda shi kusan ya tattara kusan nau'i ɗari ma a wannan fannin shi kuma ibn salah da aka ambata ya kawo a mukaddimarsa kusan nau'i 65 nau'i 65 ne ya kawo tsakanin waɗanda suka tabbata da waɗanda ba su tabbata ba bayansa ibnu hajar al-asqalani wanda ya rasu hijira 842 ko ya rasu rahimahullahu ta'ala mai littafin bulugul mara da fathul bari da sauran littattafai da ya yi akan wannan fannin to shi da ya zo ya yi alkawalin cewa sai ya haura ɗari ɗin shi binciken shi ya gano nau'i nau'i na ulumul hadisi ya haura ɗari sai ya ɗauki alƙalami ya fara rubutu ya sami rubutun suna annukatu eh to amma Allah ya karɓi rayuwarsa bai samu ya kammala ba bai kai ɗari ɗin ba eh ya tsaya kawai a iya ashirin da biyu sun ce ya tsaya akan alhadisul maqalubu almakalu to da ya zo yana bayanin sa sai Allah ya karɓi rayuwarsa to har malamai ke cewa ma da ya samu ya kammala littafin to dai a wannan fanni ne shi kenan an kai ƙarshe an kai daɗa sidratul muntaha sai dai kowa ya zo kawai ya buɗe shi ma ya ɗauko daga nan eh amma ba wani rubutu da za a yi kamar da suke cewa da al'imamun nawawi wancan da muka faɗa abu zakariya ya haya bin sharaf annawawi littafinsa na fiƙihu almajimu'u sharhul mahazzab da ya samu ya kammala shi to inda a fiƙihu ne da an gama rubutu to amma ya fara rubutu bai samu ya kammala ba sai Allah ya karɓi rayuwarsa da an samu wasu sun zo daga baya sun yi tatimma na littafin to haka aka malamai suke kamar yadda shi jalaluddin suyudi shi ma ya fara rubuta wani tafsiri ina jin ko majma'ul bahrain ne ya samai to ya ce inda ya samu ya kammala shi to da an gama tafsiri duniya bai samu ya kammala ba bai zabu ya kammala ba sai Allah ya taimaka to a littafin sa tadribur rawi wanda shi Jalaluddin Suyuti ya rasu shekara hijira 911 911 farkon karni na na goma Allah ya karbi rayuwarsa to shi a littafin sa tadribur rawi bi sharhi taqribin nawawi shi ma ya ambaci 93 to shi kuma a shehu abdullahi littafin ne ya waƙi shi yasa ka ji ya ce zadat ala tis'ina eh yawa tun da can dama ya faɗa wa kuntu bi hamdillahi min mallazama li kutubihi multaqitan wa nazima kusan zai yi wahala ka ga wani littafi na Jalaluddin Suyudi bai waƙe shi ba eh to tadribin rawi din ne ya ɗauka yayi tahzib ya cicciro su abubuwa sai ya wake shi to fanni da uku ne wanda shi abu zakariya din ya kawo abu zakariya rahimahullah duk da ya dan shigar da wasu cikin abin nan wasu suna da alaka da wasu akwai taraduf tsakanin wasu wasu mustalahat to shi a sheku abdullahi da ya zo aikin da ya yi duk wanda ya ga suna da alaƙa sai ya haɗe su wuri ɗaya sai ya ƙara ƙawatar da aikin wanda shi abu zakariya da ya zo haka ya wawware su ne kuma za ka ga wannan da wannan kamar iri ɗaya ne a cikin canta da ribar rawi to shi abdullahi ibn foduwe da ya zo duk wani wanda ya ga alamun suna da kusanci sai yake ƙoƙarin haɗa su saboda abu ɗaya ne to na ganin nan ya kamata mu da sa'aya wani sati sai mu tashi almutawatir a wurin hujja kafa hujja da istidlali to ɓangare biyu kawai ake amfani da su na hadisi ko sahihi ko hasan duk isnadin da martabarsa bata kai ga wannan martabobin guda biyu to ba a hujja da shi kuma ba abin na aiki da shi sura kamin ka ce kana da hadisi ko hadisi kaza ya ce to dole sai kana da tabbacin cewa tun da kai ba malami ba ne malamai waɗanda suke almuhaƙiƙuna a wannan fanni sun tabbatar da cewa hadisin ya kubuta sanadan wa matanan za a iya samun hadisi a isnadi lafiya laugarau amma a matani kuma da illa a samu alittirabu ko a samu annakara ko a samu ashuzuz ko a samu al'illa a matani ke amma isnadi lafiya kaga aikin ba wasa ba ne kawai abin da ya shafi al-da'if al-mawdu'u al-masnu'u duk wannan ba a hujja da su eh ba a hujja da su eh to shi yasa ko fatawa kai da hadisi mai rauni aka kai wajen alkali to ko an shekara ɗari za a walwale wannan fatawar taka saboda ka gina ta ba bisa ilimi ba to Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya kuma taimake mu ya karfafe mu ya samu abin da muke karanta albarka su kuma gabata da suka yi wannan aiki a kanmu fatan ma Allah ya gafarta musu Allah ya yi musu rahama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته